Babatu da Sarkin Labari.
Shiri ne da ke dakawa ya rairaye rege sannan ya tankaɗe muku rahotannin da ke zuwa kunnonku masu gamsarwa idan hali ya ba da dama Baba Suda da kansa yana yin kundin bala wajen kunna nutso ƙarƙashin ƙasa ya kuma wasu binne-binne da aka yi su da suke da jibi da rayuwar al'umma don a yi nuni da abin gyara ko a yi masalaha. A cikin shirin na wannan rana za ku ji cewa ana zargin wani matashi da kururuwar Iblis Ɗallis ta sa ya hallaka ƙaninsa da suka fito ciki ɗaya ta hanyar kwantara masa sanda a kansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah shi ne abin ambatu. Shi kuwa wani zarginsa ake yi da haɗa baki wajen ɓoye mutum. Aha. Wata mata ta shiga jarabawa a murɗe wajen karɓar naushika har da kirɓa a wajen wasu mata saboda ta ce sun yi mata sata dubu hamsin. Tunda kuma yau take alamus kanwar Juma'a za mu karkare shirin da fannin kuskure na kuskure na ba zan ƙara ba zan ƙara ya zan yi da gyara har ma da na murshaɗantu daga nan kuma sai mu ban kwana mu gimtse da sallamewa Ali Wali ne sunana nake rangado muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya aka ji da wannan yanayi na zafi da ake ci gaba da ninkaya a cikin sa ubangiji Allah ya ba mu wucewarsa lafiya ya kuma saukar mana damuna mai albarka amma kafin mu doka nutso ka'in da na'in cikin shirin bara mu dakata a teburin labarai domin na sada ku da Abdulkadir Yusuf Gwarzo ya karanto muku wasu daga cikin labarin da ya zakulo mana.
Ƙungiyar bunƙasa ilimi da ci gaban demokradiyya da samar da daidaito a zamantakewa FETSA ta yi kira ga masu ruwa da tsaki da su yi duk mai yiwuwa wajen samarwa da matasa ayyukan yi domin taka ne kaɗai za a iya magance matsalolin da matasan ke fama da su. Babban daraktan ƙungiyar Comrade Umar Hamisu Kofar Na'isa ya kuma ce shugabanni na da muhimmiyar rawar takawa akan ci gaban rayuwar matasa a kowane fanni. Shi kuwa shugaban hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kano Karota Acted Ibrahim Garba Kabara ya yi kira ga matuƙa baburan a daidaita sahu da su rinka tuki cikin nutsuwa tare da bin doka da oda cikin wata takarda da aka raba wa manema labarai mai kunshe da sa hannun jami'in hudda da jama'a na hukumar Nabulisi Abubakar Kofar Na'isa ta rawaito cewa Ibrahim Garba Kabara ya kuma ce hukumar Karota za ta ci gaba da mayar da hankali wurin kula da ayyukanta na kare rayukan al'umma al'umma a kodayaushe. A nan kuma shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya a nan Kano, Comrade Kabiru Adomin Jibir, sun yi wa gwamnati tunin bashin da suke binta. Shugaban kungiyar ya yi wannan tunin ne ga kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar Kano Murtala Sulagaru, yana mai cewa yawancin ma'aikatan suna aiki ne a ƙananan hukumomi. A yayin taron rantsar da shugabannin rassan kungiyoyi guda 62 wanda ya gudana yau a gidan Mumbayya ya ce basukan sun haɗar da kudaden ƙarin girma na shekara-shekara wato annual increment da kuma kudaden arrears din waɗansu watanni na ma'aikatan lafiya da aka ɗauka a shekarar 2018 da yake mai da martani kwamishinan ƙananan hukumomi murtala sulagaru ya ce suna nan suna tsare-tsare da shugaban ma'aikata comrade awwal na iya kan biyan wasu daga cikin basukan nan da watan mayu mai kamawa labaran kenan an gaishe ka gwarza da ƙoƙari na da yaƙinin cewa duk mai sauraro ya ji labarin wani matashi da ya kwashe shekaru a gidan kurkuku yana dakon hukunci kuma yana can ɗin mahaifinsa ya rasu da bakin cikinsa shi kuma yanzu yake neman gafarar iyayen nasa da alkawarin cewa idan ya gama shafe wa'adin zaman gidan kasan zai yi ritaya da ɗirka laifuka da yake yi to ga jakada aliyu adamu ya shirya tsaf zai karanto wasu daga cikin saƙonnin da ya zaƙulo wanda ku masu sauraro kuka aiko mana amma bara mu fara jin ko da saƙon wa zai fara zan fara da karanto sakon ɗahira Yusuf Budil inda take cewa sata da ranar Allah to Allah ya shirya matasa a nemi sana'a to matashi Allah ya sa tuban naka dorarre ne sako daga Aliyu A Murabus Talawa ita kuwa Yohanisu Shehu Saunawa cewa ta yi ni dai ina baka shawarar ka daina sata kaga abin da ta haifar maka Allah ya kiyaye kuma don Allah iyaye mu zama masu yafiya sako daga Awwal Zahiru Allah ya karbi tuban wannan matashi amin sako daga Abdulrahman Ya'u Ismail shi kuwa Muntari mai sai sai da kayan mata Hausawa sabon titi cewa yake kai matashi Allah ya kubutar da kai ya kuma sa tuban naka na gaskiya ne Allah ya shiri matashi akan aikata irin wannan abin kaico har ma da sauran matasa baki daya sako daga Fatima unguwa uku shi kuwa Mustafa kafinta sabuwar gandu cewa yake Allah ya raba mu da aikin da na sani mahaifinka ya rasu da bakin cikin ka da shi zamu karkare saboda lokaci masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai bamu dama mun karanta ba mun gani muna godiya an gaira takwara mai hidimar sauke waɗannan saƙonni yanzu kuwa sai jigon rahotannin na wannan rana amma fa mai sauraro sai dai a ji shi da haƙuri batu ne dai na kisan kai wanda yawan yin sama yana sosa zuciya amma babu yadda muka iya domin tsarin aikinmu shine mu ji labari mu kuma yaɗa abin da muka ji kuma muka gani mai sauraro ba wani labari ba ne sai yadda mai shari'a maryam ahmad sabo da ke kotun magistrate mai lamba goma ta sa aka ingiza ƙeyar wani mutum mai suna badamasi zangina gidan kaso ana dai zargin zanginan da laifin kashe ƙaninsa wanda suka fito ciki ɗaya wa iyazu billahi wannan ai shine qurbus sa'ati an yi dai zargin ya hallaka shi ne ta hanyar kwantara masa sanda a kansa inda kan ya ɓare ƙunshin tuhumar da ake yi wa zanginan ya bayyana cewar ya gayyato wani abokinsa mai suna Alhaji Sani wanda tunaninsu ya zo ɗaya kuma suka tsaya akan matsaya ɗaya wadda ita ce su jefa gawar marigayin a rijiya. To a ƙarshen zaman na kotun ta ayyana sai lauyoyin gwamnati sun bayar da shawara. Kamar yadda jakadanmu na kotu Yusuf na Daba Ismail ya rawaito mana. To masu sauraro fatan mu anan sai mu ɗauki tarbi wajen roƙon Allah ya yaye mana wannan kashe-kashe da ya ta'azzara. Kuma wannan rahoto shi ne a matsayin jigon rahotannin shirin na wannan rana wanda muke fatan tun daga yanzu za ku fara iya turo mana ra'ayoyinku na ƙashin kai ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu tara tara biyar sai mun ji daga gare ku. To mai sauraro a yau ne za mu kawo ƙarshen labarin matashin nan da ya tubure ya kuma cusa wa zuciyarsa auren wata kurma da suka haɗa gidan cin abinci. Mun alkawarta muku cewa za mu kawo muku yadda ya shaida mana matsayinsa akan aurenta.
Ni da yanzu a matsayin da nake ina santa kuma ina da bayadin aurenta. Sakamakon ni na ganta kuma na ji ina santa.
Kai a tunanin ka yanzu idan ma an ɗaura auren yaya zaman naku zai kasance?
Idan an ɗaura auren Allah zai bani ikon yanda zan gane karatunta dama zama da mutum shi ke sawa ka fahimce shi ko da bai ma furci da baki ba.
Yan da yanzu yaushe rabanka da ka ji wajen yarinya.
Eh gaskiya na kwana biyu ban je ba.
Me yasa ka daina zuwa?
Eh sakamakon abin da yayar ta yi a gabana shine ya tsorata ni sai da ta tsugunna a gabana ta rike kafata ta ce dan Allah dan annabi ka ce ni kake so ba kurma ba na nuna mata gaskiya ni kurma nake so kawai sai ta tashi cikin kuka take ga min ta ce wallahi a kaina ba abin da ba za ta yi ba dan ta mallake ni kuma duk ran da na gaya wa kurma ina santa wallahi sai ta raba ni da ita har tsawon rayuwata to me yake baka tsoro ba akwai addu'a da ake yi ba dan kare kai eh akwai addu'a da kai ake yi dan kare kai amma ka gane dan adam mugu ne kuma ba kaina nake jin tsoro ba abin da nake so kar ta je ta cutar min da ita saboda ta wata bace ba me zake mata ka bar abin da kake so in kana son abu har ka iya furcin komai zaka iya yi akan sa to baka duban waye a gaban amma ka har ta shi furcin me tace ma ta dai ce za ta raba ni da kurma na har tsawon rayuwata to wayam jarida sunan kurman ne ma wai sunanta Fatima Nazni a ina ka samu sunan a bakin yar uwarta ko ba ta so ta baka sunan ni ma ban sani ba
Allah sarkin hikima duk da kurma ce in ya so sai ta ji ba mai hanawa. Nan kuma a ranar goma ga watan da muke ciki ne da misalin karfe hudu da rabi na yamma rundunar 'yan sandan wannan jiha ta samu rahoton cewa a kasuwar ƙofar wambai wata mata mai suna Jamila da 'yar uwarta 'yar garin Kaduna sun kikkirɓi wata mata mai suna Zainab 'yar garin Zaria saboda ta zarge su da yi mata satar kuɗi jakadan ma'abba isa muhammad ya tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan wannan jiha dsp abdullahi haruna ta wayar tarho kan al'amarin 'yan sanda sun ɗauki ita zainab don su kai ta asibiti a hanya tsohon cikinta ya bari an karisar da ita asibiti an kwantar da ita su kuma waɗannan da suka aikata aika aika suna hannun hukuma sun da ta ne akan ta zarge su da yi mata satar kuɗi naira dubu hamsin Allah ya kyauta kuma wannan labari kuma wannan labari mun saka shi a shafinmu na facebook wanda dandazon mutane da yawa suka gan shi kuma har suka faɗi albarkacin bakinsu wanda mudan zabi da wanau yake cewa Allah ya kyauta Allah ya shirye mu shi kuwa Idris Muhammad cewa ya tabdi jan Allah ya kiyaye gaba Shamsu Umar Bakani ke dan batta yace da fatan hukuma za ta yi musu hukunci daidai da abin da suka aikata sani mai sola da wanau kuwa cewa ya kai jama'a dan Allah mu dinga kai zuciya nesa saboda kaucewa da na sani Allah ya kyauta kuma kuma za ku iya bibiyan mu a shafin namu na Facebook da FM Kano domin ku bayyana ra'ayoyinku akan labaran da muke dorawa da kuma haka ne za mu yi ratse mu numfasa kana kuma mu biya ofishin Malam Aminu Bello wurin Muhammadu Sharda mu karɓi waɗannan saƙonni kamar yadda za a ji.
shakka babu a yan samat komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata adan gari ohoho ina mata masu son cancada ado don burge mai gida ina mata masu son kece raini a gidan biki ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan yan samat da ke shaƙe da galla galla a tamfofin Nigerian wax diamond classic Cote d'Ivoire brilliance attitude fight touch chicken baby doci pattern holland Swiss lace, Swiss atamfa, Swiss cotton, Swiss boil da sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a baku labari, rukunin kantunan El Samad sun fara daga lamba takwas Unity Road, lamba tamanin da uku Layin Jallaba, da lamba ɗaya Amana House, da lamba ɗaya Ibrahimawa kan titin IBB duk a kasuwar kantin kwari. Sai El Samad da ke Ado Bayar Mall da kuma El Samad da ke gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samad da ƙaramar riba muka dogara da neman albarka.
Amurka. Shahararrun kamfanonin man Dexter and Brazos da Elsamat Investment sun shirya tsaf domin samar wa abokan mu'amalar su kayan tufafi masu inganci da rahusa kuma yan yayi domin shagulgulan sallah da sauran al'amuran yau da kullum. Mudassir da Elsamat suna gargadin abokan cinikin su na yanar gizo, Instagram, Facebook, WhatsApp da website da sauransu. Tabbatar duka kuɗin da za su biya sun biya a kawun mai ɗauke da sunan waɗannan kamfanoni domin gujewa 'yan jabu. Allah ya sa a yi hada-hadar azumi da shagulgulan sallah lafiya amin sun ma'ani.
To sannu Nasiru.
Yanzu kuma sai mu nufi kotun magistrate mai lamba goma ƙarƙashin mai shari'a Maryam Ahmad Sabo warta aike da wani mutum gidan yari. Mutumin mai suna Abubakar Gwadabe ana dai zargin sa da laifin haɗa baki da kisan kai. Laifukan da suka saba da sashi na tasa'in da bakwai da na ɗari biyu da ashirin da ɗaya na kundin hukunta masu laifi. Tun da farko wani mai suna Jamilu Zakari ne ya shigar da ƙara a caji ofisin 'yan sanda ta Jakara akan cewar Abubakar Gwadabe ya haɗa baki da wasu ƙarti waɗanda a yanzu a iya cewa tamkar an yi musu ƙauri da ƙafar kare gwari-gwari dai sun tsere. Ƙunshin zargin ya bayyana cewar sun haɗa baki sun hallaka wani mai suna na bahani zakari ta hanyar lakaɗa masa dukan ƙoshi an kuma kai shi asibiti asibitin sun kuma tabbatar da rasuwarsa kotun ta ɗage zaman don jin shawarar lauyoyin gwamnati to masu iya zance dai na cewa saƙa da tunani har kullum ta fi saƙa da zare wahala nan gaba kaɗan za ku ji yadda wani matashi ya bakunci lahira sanadiyar soke shi da aka yi da wuka a kirji amma kafin hakan wani mai lalura irin ta ƙwaƙwalwa shi masallata ne ya ce suna burge shi to jakadiya maryam muhammad adam irin za kuno muku shi kuma za ku ji shi ta cikin fannin mana munshaɗantu
labarin wani mai taɓin hankali ne to shi mai taɓin hankalin sai zai wucewa ta bakin titi sai tare da mutane sun hau sau a gefen titi sai su yi ruku'u tare sai su dago tare su yi sujjada tare su dago tare kawai shi kuma sai abin ya burge shi ya ba shi sha'awa sai dinga zagaya sai na zagaya sai na zagaya kawai sai ya shige gaba to da ya shige gaban sai ga mutum ɗaya ware shi kuma wannan mutum ɗayan da ya ware bayan irin abin da suke yi sai ga shi shi kaɗai a gaba ya shige gaba dama to shi mai nan mai taɓin hankalin akwai ta zabiyayyen sanda a wuyan shi ya rataye ta sai ya je kusa da shi sai ce kai kai to kai wannan finsu kai za ka dawo gefe sai ɗaga sandan nan ce masa ko ma cikin yan uwanka shi kuma sai wannan na gaban liman din sai dinga jadin sadab sadab zurfi sai ya shige ciki sai ya koma baya
To ma sauraro, kun ga laifinsu? A nan kuma wani matashi ne, ya bakunci lahira sanadiyar soke shi da aka yi da wuka kirci, wani ne dai mai suna jibrin Adamu mazaunin kwanar hukuma a ƙaramar hukumar ta kai ake zarginsa da laifin kashe matashin mai suna Yusuf Muhammad sakamakon musun siyasa da ya tirnike a tsakaninsu. Kotun Magistrate mai lamba goma ƙarƙashin dai Maryam Ahmad Sabace ta aike da duburin ɗin gidan yari sannan kuma kotun ta sanya rana uku ga watan shida don sake gurfanar da shi a gabanta kuma sauraro wannan kashe-kashe dai Allah ya shirya mana haula zuri'a amin summa amin A nan kuma wata mata ce ta shigar da ƙara babbar kotun shari'ar musulunci da ke fage ƙarƙashin mai shari'a Ibrahim Sarkiyola a kan tana zargin tsohon mijinta ya saka mata cutar nan ta ƙanjamau har yi sanadiyar wanda ya zo zai aure ta ya guje ta. To a zaman kotun na yau ɗan sanda mai gabatar da ƙara Sajan Bashir Wada ya gabatar wa kotun shaida daga hukumar Hizba bayan yi wa kotun bayani lauyan wanda aka yi ƙara wato AI Ismail ya yi suka. Amma ɗan sandan ya roƙi kotun da ta karɓi wannan shaidar. Kotun kuma ta ce za ta yi nazari, haka kuma ɗan sandan ya ce suna da ƙarin shaidu kotun ta ɗage zamanta zuwa ashirin ga watan gobe na shekarar da muke ciki bayan fitowar kotun mun zanta da lauyan wanda aka yi ƙara.
tun da miji da mata ne an rabu kuma aure ne Allah da mai kome Allah da muna fata muna kuma sa rai za a tuntube su tun da an samu lokaci isasshe har zuwa watan gobe za mu roƙi arzikin dangi da iyaye su shigo ci domin su ga akwai yiwuwar da domin ita uwar gidan sai tare shi ita wannan tabbata tabbata ita ta mutu Allah mata rasuwa da ko 40 ma zuwa ba yi ba muke fatan ita zo tun da akwai larura ko na bangare da ita a samu daidaito a samu fahimtar juna wajen neman kariya da neman magani kuma ɗorawa inda aka zai.
Ita ma matar da ta shigar da ƙarar ta yi mana ƙarin haske kan wannan abin ta kai.
Ya amsa tun a baya ya ce ya samun ciwon nan. Ina roƙon kotu kamar yadda ta saba yin adalci. Ina roƙon kotu da ta yi min adalci ta bi min haƙƙina.
To Allah kyauta. Shi kuwa wani ne ya rungumi ta'ada yin auri saki ko ƙarshe a wani hali ya tsinci kansa? ga dai zantawarsu da jakadan masan mamuda ya'u ta cikin fanninmu na kuskure na kuskure na ba zan kara ba zan kara ya zan yi na gyara kuskure na gaskiya ya faru ne akan auratayya na kasance gaskiya mai auri saki don a yanzu da nake gama a kwanan nan na ya aure na goma sha ɗaya kenan na kasance gaskiya ni babu wani kuskure da mace za ta yi min in karɓe shi a matsayin kuskure duk wadda na aura ko mun haihu da ita ko ba mu haihu ba ko me kawai ni bana ɗaukan irin wannan renin hankalin duk abin da mace ta yi min kawai zan yanke mata hukunci ne kai tsaye to kuma a gaskiya wannan kam ya sa daga baya na yi nadama saboda na ga so da dama duk inda za a yi aure zaka ga ana cewa sai hakuri sai hauto amma ni duk wannan yana shiga ta nan ne kawai yana fita ta nan gaskiya ban ɗauke shi da mahimmanci sosai ba a rayuwata to wannan shine ni gaskiya da na sani da na yi a rayuwa saboda na fahimci cewa in zan auri dubu in dai ban yi wannan hakurin ba to ba za mu zauna lafiya da su ba kuskure na saboda ni duk abin da mace ta yi mun kawai zan yanke mata hukunci hukunci kuma kama daga duka zagi duk dai cin mutunci dai wanda yake dai za ka yi wa mace dai ta ji tsoron ka haka ni dai kawai na shigo kawai ni mai gida ne dole sai an mun abin da nake so to wannan shine yake jawowa duk wadda ta zo tun tana jin nauyi nan tana jin kunya tana bina har daga karshe kuma mu zo muna ko na da keta ko ban da keta ba kawai zan rubuta takarda kawai in je jeki wata muna da saki biyu wata uku wata daya kya daga baya na ji abin ba daɗi ba zan ƙara ba zan ƙara dan da da hanyar da zan bi in gyara wannan kurakuran da sai na gyara su wannan shine babban kuskure na a rayuwa kuma ina cikin nadama da da na sani dan a yanzu duk mutumin da naga yana samun matsala da matarsa to in na zauna irin labarurrukan da nake bashi kenan sai ka ga mutum lokaci ɗaya ya sauko ko mace ce ta yi rashin haƙuri da mijinta lokaci ɗaya za ga ta sauko in na bata wannan labarin kuskure na kuskure na ba zan ƙara ba zan ƙara ya zan yi da gyara gwanayen zance dai sini suka ce shi dai aure ɗan haƙuri ne kuma duk abin da haƙuri bai bada ba rashin sai ai tsararo da fatan masu irin wannan labarin zai zame musu izina Baba da sarkin labari
Mai sauraro idan kai duba da agogo shakka babu zaka ga cewa kuna man lokacin da aka ɗeba mana mu kawo muku shirin na wannan rana ta kama jirjanja. Hakan ya zama mana tilas mu dakata. Za ku iya sauraron shirye-shiryenmu kai tsaye daga ko'ina a faɗin duniya ta adireshinmu na intanet www.dalafmkano.com ko kuma a tune in Streamer Radio, Live Online Radio, Online Radio Box, Africa Radios, Live from Niger, haka kuma za ku iya bayyana ra'ayoyinku ko tafka muhawara akan dukkanin batutuwan da muke tattaunawa a shafin na Facebook da Ali FM Kano 88.5 ko kuma Twitter at da La FM Kano. A madadin shugabar ka fatanin shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq Baby Nice sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi Soran Dinki har ma da ‘yan biyar sarakan zazu, ma'azu Musa Ibrahim ya tattaro rahotannin shirin na yau, Buhari Isa, Aminu Ahmad Abbas, har ma da tallafe feniyar Abdulkadir Yusuf Gwarzo suka saita mana magana sun ɗaukar maganar. Aliyu Wali shine sunana a kullum nake cewa godiya ta tabbata Ubangiji da ya duniya da abin da yake cikinta.